الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم 23 ga watan goma hijira tana da 1443 wanda ya dace da 24 ga watan biyar miladiya tana da 2022 za mu shiga ainihin darasin littafin tubatul hukam babul buyuɗi wa ma shakala ya ce babin kasuwanci saye da siyarwa da abin da ya kama da ita kamar irin su ijara su irada da sauransu ma yustajazu bai'uhu aqsamu usulun aw urudun aw ta'amu aw zabun aw bidatun aw samar aw samaru أو حيوان والجميع يذكر والبيع والشرط الحلال إن وقع مؤثرا في ثمن مما امتنع وكل ما ليس له تأثير في ثمن جوازه مأسور والشرط إن كان حراما بدلا به المبيع مطلقا إن جئل وجمع بيع مع شركة ومع صرف وجؤل ونكاه امتنع وما مساقات وما قرادي وأشهب الجواز عنهما بي ونجس سبقته مهزورا ورخص في سبيل الضرورة يشي ما يستجاز بيعه أحكام أقسام abin da aka halasta siyar da shi aka samu rabe-rabe ne ma'ana akwai abubuwa kala-kala wanda kowanne ya halatta a sai da shi sai dai kuma kowanne yana da irin nashi hukuncin wanda ya saba wa dan uwan shi shi yasa ma yace a ƙasa mu din usulun akwai usul asali kaman gida gona wani bishiya duk abin da yake asali ba wanda ake tumbuke shi ba wanda ake daukan shi a tafi da shi ba to yana da irin nashi ainihin dokoki a babin buyu'a wanda ya saba da yan uwan shi sannan au'urudun ko kuma kadarori in aka ce kadara duk abin da za a ɗauke shi a kai shi kasuwa a siyar wanda ba abinci ba ba farin kuɗi ba ba kuma ainihin 'ya'yan bishi ba ba dabbobi ba shine urud a nan saboda an ce urud kadara amma in ka saka masa haiwan sai mu ce hukuncin su daban akwai ainihin hukunce hukuncen da yake banci dabbobi akwai hukunce hukuncen da yake banci ainihin abinci kaga su ma duk kadaran ne amma kuma suna da irin nasu hukuncin in an ce urud zaka cire ainihin ta'am zaka cire samar zaka cire haiwan zaka cire zabo fidda a cikin wannan urud din duk da su ma dai kadara ne amma suna da irin nasu hukuncin au ta'amun ko kuma abinci au zabun ko gol au fizatun ko azurfa au samarin ko ƴaƴan bishi au haiwanin ko dabbobi wal jami'u yuskan baki ɗayan su za a ambace su ɗaya bayan ɗaya kowanne za ka ji babi mai zaman kanshi na hukunce hukuncen shi wanda kuma ka auna za ka ga hukuncin da aka bashi ya saba wa na ɗan uwan shi kowanne a cikin abubuwan nan da ya irgo usul urud da'am zahab fibba samar haiwan wayannan abu bakwai din kowanne yana da ainihin nashi dokokin da hukunce hukunce kuma kowanne za a ambace shi a ainihin fasali mai zaman kanshi wal bai'u wa shar'ul halalu in waqa wal bai'u ciniki wa shar'u da sharadi al halalu amma sharadin na halal dan sharadan kala biyu ne akwai sharadi na halal wanda shari'a ta yadda sharadanta akwai kuma sharadi na haram wanda kwata kwata wannan sharadin haramun ne to shi kanshi sharadi na halal din ya kasu kashi biyu akwai sharadi na halal wanda zai tasiri a kuɗi akwai sharadi na halal wanda ba zai tasiri a kuɗin abin ba hakanan sharadi na haram akwai wanda zai tasiri a kuɗi akwai wanda ba zai tasiri a kuɗi ba kaga abun kuɗi ne kenan to yanzu anan ciniki da aka yi sai aka sharɗanta sharaɗi amma sharaɗin da muka duba na halal ne sai kuma mu duba ɗaya ɓangaren zai tasiri a cikin kuɗin in waka idan wannan sharaɗin ya auko sai muka duba muka ga mu'assiran fi samanin zai yi tasiri cikin kuɗin abin to mimamtana yana daga abin da aka hana yanzu misali mutum ne ya siyar ma da gida sai ya ce zan siyar ma da gidan nan amma ba siyarwa kowa sai dai ka mallaka a matsayin naka amma ba za ka siyarwa kowa ba kaga sharaɗin ka riƙe wannan gidan ai halal ne ko to amma kuma ai zai tasiri a kuɗin ai ya ɗan kanje ka saboda kai ma dole zai ma rage a maimako wannan sharaɗin da ya sa ma kaga wannan sharaɗin na lalle amma kuma ya yi tasiri a kuɗin sai mu ce mai mamtana yana daga abin da shari'a ta hana haka duk wani sharaɗin da za a sa in dai dalilin wannan sharaɗin har ya kai ga dole sai an ma rage a kuɗin abin sai mu ce to wannan sharaɗin haramun ne wannan cinikin kai haramun ne tunda an sa sharaɗin da zai yi tasiri a cikin kuɗin abin amma wa kullu ma laysa lahu tasiru fi samanin dukkan sharaɗin da ba shi da tasiri a kuɗin gashi sharaɗi ne aka saka sharaɗin kuma na halal ne ko ba zai tasiri a kuɗin abin ba wannan jawazu masu ruwa na cikin shi abin ruwaitowa ne misali ya siyar ma da abin sai ka ce to amma kuɗi sai lokaci ka za ce to amma za ka kamu wani abu da rike jigina a maimakon wannan kuɗin da ainihin ka ce za ka lokaci kaza kaga an yi ciniki da sharaɗin jingina kaga wannan sharaɗin jinginan ba zai taɓa ainihin kuɗin abin nan ɗin ba kawai dai zai amintu ne saboda karka je lokaci yayi kuɗin sheki fita to yanzu wannan jawazuhu ma'asuru halascin shi ma'asuru abin ruwaitowa ne tunda ya zo har a qur'ani wa in kuntum ala sabarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuda aha da sauran dai duk sharaɗin da ba zai tasiri a kuɗi ba wa sharɗu in kana kamar misali kun yi da sharaɗin cewa in ka gano aibi za ka dawo da shi duk da wannan sharaɗi ne wanda dama yana rubuce a shari'a in ka ga aibi za ka dawo da shi to ka ga yi in ka ginda wannan sharaɗin za mu ce wannan sharaɗin ba zai tasiri a kuɗi ba sai mu ce wannan sharaɗin duka jawazuhu ma'asuru halaccin shi a ruwaito ya halatta wannan sharaɗi na halal kenan wa sharɗu in kana haraman sharadi kuma ya zamo na haram ne wannan badala bihi mabi'u abin siyarwa zai baci bihi da wannan sharadin mutlakan sake ba kayyajewa in ju'ila in an sanya wannan sharadin yanzu misali mutum ne yace kaga filin nan a eriyan nan kaga duka ainihin hotel ne na gidajen giya ake ginawa saboda haka in ka yarda za mu siyar ma da sharadin zaka gina hotel na gidan giya to wannan kaga sharadi ne na haramun tun farko ko zai tasiri a kuɗi ko zai tasiri a kuɗi ba min mamtana yana da ko kuma badala wannan sharadin ya ɓata wannan cinikin ko kuma yarinya ce zai siyar ma baiwa kyakkyawa wanda kowa in ya ganta ba zai bari ba sai ya ce za mu siyar ma da wannan yarinya amma da sharadin ba za ka hana ta yawo ba kaga shi ma ai za a hassasa wata barna ne sai mu ce wannan sharaɗi ya hada wannan cikin haka nan dai dukkan sharaɗin da zai janyo ko kuma zai kasance na ramun wannan mutlakan sake ba kai jiwa ma nan mutlakan din nan ko zai tasiri a kuɗi ko ba zai tasiri a kuɗi ba inda sharaɗin na haramun ne sai mu ce badala biyar mabi'u abin siyarwa ya ɓaci da wannan sharaɗin wajen ubai in ma shirkatin hada ciniki tare da sharika wa ma sarbin ko hada ciniki tare da canji wa ju'ulin ko da ciniki tare da ju'uli ka sa ya ma aiki ka hada da ciniki zaka biya shi wani kayan ko da ciniki tare da aure wannan duka intana ya hannu ba a hada saboda kowane ɗaya daga cikin su yana da irin nashi hukuncin wanda ya saba da na ciniki yanzu misali hada ciniki da canji kuɗi ne ka zo da shi kaman ka zo da gol kana da dinari uku sai ka ce zan baka dinari uku nan ka bani ainihin kujeran nan tare da dirhami goma sha uku kaga ya siyar ma da kujeran kuma ya ma canjin dinaranka nawa ne kudin kujeran nan nawa ne kudin dinare goma sha uku nan kace kai inda ya baka kujeran nan ya baka dirhami sha uku zaka bashi dinare uku nan kaga an hada ciniki da canji dirhaman da zai baka kaga canji ne wannan kujeran kuma ciniki ne sai mu ce min mamtana yana daga abin da aka hana eh Eh, haɗa ciniki tare da sharika. Sharika shine ku haɗa kuɗi ku yi kasuwanci in an samu riba ku raba. Ciniki kuma shine siyar da ainihin abu. Ka siyar mishi kuma da sharaɗin za ku haɗa ainihin jari tsakani to wannan cinikin ɓatacce ne. Tunda in ka lura sharika yana da ainihin nashi dokokin wanda ya saba dokokin ciniki, ciniki yana da dokokin shi wanda ya saba wa ainihin sharika kowanne sai dai a yi shi daban-daban. yauwa ku yi cinikin motar ka bayan ka siyar mar da motar ya siya naira miliyan uku sai ka ce ko ina so mu haɗa kasuwanci ka ɗauki kuɗi ka bashi shi ma ya kawo kuɗi ku haɗa ku yi ainihin harka ku raba amma ba za a haɗa ciniki da wannan sharikan ba. wa ma sarfin haka haɗa ciniki tare da canji kamar yadda muka faɗa baya wa ju'ulin ku haɗa ciniki da ju'uli ju'uli shine ka sa mutum ya ma wani aiki idan ya yi aikin ka biya shi idan aikin bai yiwu ba shi kenan ba ko ko ko kaga bambancin ju'uli da ijara shi ijara aiki ne wanda in an fara shi ko ba a gama ba iya adadin abin da aka yi zai amfani kamar ka ce ka gina min three bedroom a wannan filin mai kaza mai kaza mai kaza ka ka plan din kuka yi ciniki zan biya miliyan biyu ya fara gini yana yi yana yi ya kai rabta sai ya gagara to yanzu za ka biya shi daga yanzu zuwa rabtan nan saboda in ka zo daurawa za a yi akai ko to amma ka ɗauko mota ka ce siyar min da motar nan miliyan biyu zan sallame ka dubu hamsin sai ya ɗauki motar nan ya je duk inda borno dila suke da waya har kano an kai ta har lagos an gama yawo ko mai tayawa ba a samu ba aka da da ita yanzu wannan aikin da ya mai amfani shi a wurinka ya ma ba ta ma lokaci to wannan shi ya ji'uli ba a biya sai an yi aikin amma yanzu yana karya gwanan nan tsawon yanzu ha kun ga wata mota da aka ce ta sayarwa ce shi kenan suka yi ciniki dole ka bashi kuɗin sa to irin wannan ji'ulin hukuncin shi daban da ainihin ciniki ba a haɗa shi da ciniki kamar yanzu misali ka ce wane eh ga motar nan ka siyar min tare da filin ka zan baka miliyan biyu nawa ne kuɗin filin nawa ne kuɗin siyar da motar kace kawai kai zaka bashi miliyan biyu kuɗin filin shi da kuɗin wannan aikin da ma sai mu ce shi ma haramun ne wani kayan ku haɗa ciniki da aure kace ka biya miliyan biyar za mu baka fili da mata nawa ne sadakinta nawa ne kuɗin fili a kawai mu za mu baka filin da matan gaba ɗaya kan miliyan biyar kaga an haɗa ciniki da aure duk haramun ne Aha. Wa ma musaƙacin kwaɗa ciniki tare da musaƙa, musaƙa shi ne mun karanta babin shi a can gaba ko? Wa ma kiradi kwaɗa ciniki tare da kirada ba da jari duk dai haramun ne. Amma wa ashabun imam ashabu aljawazu an humabi halasci ya shuɗe daga ainihin imam ashabu ke duk ya halatta za a yi haɗawa. wa najisun ka su ma ijtihadi su ma mu ta idai ne na maza ba eh wa najasun sabqatuhu mahzura wa rakhasu fi zibli li darura yace wa najisun najasa sabkatu kullin cinikin najasa mahzura abin haramtawa ne bi halatta asiyar da najasa ba kuma a ce me yin sana'uwa ne a ce sai da kashi yake ko sai da kwatami sai mu ce bi halatta ba amma warakhasu malamai sun yi sauki fi zubili cikin kangilo darura saboda larura kangilo shine kashin dabbobi musamman dabbobin da ba a cin naman kashin su aina jasa ne to amma saboda laruran ana yin taki da shi malamai sun halasta za a iya siyarwa kamar kashin doki wannan na na so kawai da ake kwashe kasa eh ko masu buwan sun yace na akwai akwai shi ma za ka iya kiyasta shi da ainihin aziblu din dama ya ce liddarura azdarura tuzur mazurat saboda an shiga laruran da in ba a yi amfani da wannan ba gonaki ba sa yin kyau to laruran wannan zai iya sa a siyar wasu kuma suka ce ai yawanci in ka lura ba kashin ake siyarwa ba aikin aikin da da aka yi yawwa tun da ai lokacin da za a cire din an biya cirewa lokacin da za a ɗiba kai ma gona din ai kuɗi za a biya to wayannan aikin ka biya amma ba ainihin najasan ka siya ba tun da najasan me mutum zai da shi
so kawai na wannan sabon so tsawon na kai amma ne na biya masu iba eh shi kuma sai